يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, barkanmu da azumin wannan shekara, Allah ya ba mu shi, ya rubuta mana ladansa, ya ba mu ikon aikata shi yadda umarnin Ubangiji, ya zo mana ta hanyar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa, Ya ayyuhal lazina amanu.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا قوة عندك إيماني الله أبنجي يفرلت أكنكو أذن وتر رمضان wato ya faranta a kan azumi kamar yadda faranta shi a kan al'ummu da suka wuce farko dai azumin kwana uku ne ya waje ba a kan dukkan kowa da kowa tun daga adam salam zuwa annabi isa duka dai azumin da ya waje ba a kansu banda na attaura na kwana arba'in din nan wato kwana uku uku ne duk wata za a yi kwana uku azumi farkon musulunci ma ana yin azumin kwana uku sai da lokacin da Allah ya faranta azumi sai aka shafe wannan aka tabbatar mana azumin wata guda kwana talatin ko ashirin da tara a bisa ganin ido to shi ne ubangiji a nan yana ce ya ku waɗanda aka suka yi imani Allah ubangiji ya faranta a kanku azumi kamar yadda ya faranta shi a kan al'ummu da suka riga ku tun daga Adamu alaihi salam har izuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ku aikata azumi don ku samu tsarki a gaɓaɓu wato zuciya ya tsarkaka rai ta tsarkaka haka kuma jiki ya tsarkaka wato yin azumi ɗin nan la'allakum tattaqun don ku ji tsoron Allah wato ku samu hasken tsoron Allah ayyaman ma'dudat wato abin da aka faranta akan kuɗin kwanaki ne hidayayu wato kwanaki uku daga kowane wata amma daga baya Allah ya canza shi
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر idan kuma mutum ya ɗayanku ya kasance ba shi da lafiya ko ko matafiyi ne to kaga yana cikin wahala saboda haka abin da ya wajaba a kansa wasu kwanaki ne daban daidai gwargwadon adadin kwanakin da suka wajaba a kansa wato daga cikin wasu kwanaki daban na lafiyarsa ko kuma na zaman shi a gida وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين kuma ya wajaba akan waɗanda za su iya za su iya yin sa amma suna so su bari su ciyar su ciyar su ciyar da miskinai to lalle suna iya barin azumi su ciyar da miskini wato daidai kowace rana miskini guda to wannan an shafe an shafe da ayar da ta za ta zo za ta bayyana ma shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lil muttaqin faman shahida minkum ash-shahra falyasum wannan ayan wato juz'in ayan nan ya shafe wannan yafewa da aka yi wa mutane wanda yana iya yin azumi kuma ba matafiyi ba kuma ba marasa lafiya ba in yana so ya yi ciyarwa zai iya bar azumi ya yi ciyarwa kowace rana ya ciyar da miskini guda to wannan an riga an shafe
فمن تطوع خيرا فهو خير له daga waɗanda aka yafe musu yin azumi in su yi niyyar yin azumi ta ɓawo'i to lalle ya fi musu alheri
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون to wato a mazabar mu na malikiya dai da sauran limamai a nan wato yin azumi ga wanda aka yi mishi rukhsa cewa in shi matafi ne zai iya ya bari ya ya biya a cikin wasu kwanuka daban haka kuma in mara lafiya ne yana iya bari in ya samu lafiya ya biya a cikin kwanaki daban din amma in yana ji a ran shi zai iya yin azumi to yin sa ya fi masa Ya- wato yin azumi ya fi mishi alheri ga ga barinsa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamu da kun san ladan da za a ba wanda yayi azumi ko ba ku da lafiya kuna iya yin azumi in dai har kuna iya yi to yin sa yafi muku alheri in ku ka haka nan kuma masa shi in zai iya yi yin sa yafi mishi alheri haka imam malik yace wa- wannan sashe ba ba shafe ba yana nan har har tashin kiyama mhm شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان wato a can yake kutiba alaikum siyamu to wani azumi ne azumin watan ramadana wanda aka saukar da alqur'ani a cikinsa jimla guda daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza a sama na farko wato dare ɗaya ne daren lailatul qadri a cikin watan ramadana haka Allah ubangiji ya saukar da alqur'ani daga baitul abin nan daga lauhin mahfuz zuwa wato baitul izza daga nan kuma ya fara saukowa wato daki-daki a cikin shekaru ashirin da uku daidai har abubuwan da suna aukuwa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma a rayuwar al'umma shahar ramadana allazi unzila fihi alquran wato watan ramadana shine waje azumi shi ya wajaba a kanku wanda aka saukar da alqur'ani a ciki don ya zama shari'a ga mutane kuma ay- sun sauka a cikinsa ayoyi bayyanannu na daga shari'a da kuma raba gaskiya da ƙarya da kuma bayyana wa mu- mutane hukun- hukuncin Allah da kuma hukunce-hukunce na al'ada da na jahiliya. Faman shahida bin kuma shahara, duk wanda wata ya tsaya ya iske shi a gida lafiyayye, to, فليصم
to ya yi azumi saboda haka da can aka ce idan mutum yana iya yin azumi in yana so ya bari ya kerowa zai yiwu ko kuma to tsoho wanda abin nan azumin bai gagare shi ba tsohuwa wanda aikin bai gagare su suna iya bari su kewa to a'a wannan an shafe faman shahida minkum shahra falyasumhu sai dai har yanzu tsoho wanda ba zai iya yin azumi ba tsoho wanda ba za ta iya to waɗannan suna nan akan hukuncin su suna iya ciyarwa su bar azumi
ولو على سفر فعدة من أيام أخر
ومن كان مريضا wanda ya kasance ba shi da lafiya aw ala safarin ko kuma matafiyi ne fa'iddatun min ayyamin ukhra to kwanakin da ya bari na azumi lokacin rashin lafiyar shi lokacin tafiya yana iya biyan su daga cikin lokuta daban waɗanda za su zo yana da lafiyarsa kuma shi mazauni ne ba matafiyi ba اليسر ولا يريد بكم العسر
Allah Ubangiji yana so ya sauwaƙe muku, baya son ya ƙuntata muku wajen hukunci, saboda haka hukunce-hukunce na musulunci wato ba su kai ɓaƙa na mutum ko kuma ƙarfin na mutum ba, duka sun sun fi sauƙi wato ga abin da aka aka baka na iko na abin da saboda haka Allah ya sauwaƙe hukuncin musulunci daidai gwargwadon buƙatar wato bukatan mutane.
Tawalitukabbiru Allah wala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Allah ya sauwaƙe muku don kuma kuma ku yi azumi saboda ku cika kwanakin da aka aza muku walitukabbiru Allah kuma don ku yi sallah ku girmama Allah ku kabbara shi a cikin kwanakin sallah alama hadakum bisa abin da ya shirya da ku gare shi na biyayya. ولعلكم تشكرون saboda kuma ku gode wa Allah akan wannan ni'ima na cewa ya faralta azumi akan ku kuma ya sauke muku shi
bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا الله أبنزي ندوك شنسلتي أنا جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسنا كما يد ديمك باك لا باري وقمك كرن تامك قصر فرعون دموسى أتكون wannan sura mun maka bayyana maka abin da ya auku tsakanin Fir'auna da Musa lokacin da Allah ya kushe zuwa gare shi haka muna baka labarin abubuwa da suka riga ka aukuwa a nan duniya duk gaba ta ɗayansu. Waƙad?
Waƙad ta yi na kamin ladunna zikira.
Haka muka baka da gare mu ambato shi ne Alƙur'ani. Alƙur'ani littafi ne Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu Alaihi wasallam. Ya saukar da littattafai gabaninsa kamar littattafai wa takardu na Adam alaihi salam da aka saukar masa da kuma littafin da takardu na sayyidina Ibrahim alaihi salam da aka saukar masa da kuma at-taura da aka saukar ma annabi Isa annabi Musa da kuma linjila wanda aka saukar ma annabi Isa alaihi salam da kuma littafin yabo na Dawuda alaihi salam wato zabura haka Allah ya saukar amma cikin duk waɗannan littattafai abin waɗanda Allah ya saukar abin da suka kunsa duk yana nan cikin alkur'ani kuma alkur'ani ya kunshi abin da su waɗancan littattafai ba su da shi saboda haka duk wani abu na hukuncin Allah na halal da haram na duniya da lahira na kuma shiriya da bata halin muminai kafirai munafukai da siddiƙai duk Allah ubangiji ya bayyana shi a cikin alkur'anin nan saboda haka ya kunshi abin da sauran littattafai ba su kunsa ba shi alkur'ani haka Allah ubangiji yana ce waqad atainaka min ladunna zikra mun baka da gare mu ambato wato littafi wanda ya ambaci komai da komai innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra
man a'rada anhu duk wanda ya kawar da kai ga barin bin alkur'ani ga bin wasu abin da ya zo cikin alkur'ani fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra lalle gobe a lahira yana ɗauke da zunubi mai yawa ko kuma mai nauyi saboda haka lalle babu fita babu tsira sai dai bin alkur'ani wanda bai bi alkur'ani ko ta kowace irin ta'awili to lalle gobe a lahira za a tambaye shi kuma a tsura masa nauyin wannan laifi da jawo makansa su madawwama na cikin wannan wato laifi ko kuma azabar laifin da suka jawo makansu da rashin rashin imanin su da alkur'ani والقيامة حملا
wannan abun ɗaukawa gare su gobe a lahira wato nauyin zunuban da suka aikata na rashin bin alkur'ani din nan sun ishe su طور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا
wannan nauyi da za su ɗauka na laifukan su zai faru ne ranar da aka busa kafo wato idan an busa kafo wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa ya mu tara kafirai a wancan ranar idanun su jajaye مو إن لبثتم إلا عشرا a tsakanin su suna ganawa cikin wannan wahala suna magana a ɓoye cewa kwana nawa ne muka yi a duniya sai wani ya ce musu ai mun yi kwana goma ai duk abin da muka yi a duniya na bai wuce kwana goma ba amma kun ga abin da aka aza mana Mhm.
نحن أعلم بما يقولون yana ce ni na fi kowa sanin abin da suke faɗa إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما yayin da mafi ad- mafi hankali a cikinsu yana cewa ai ba ku zauna a duniya ba sai kwana ɗaya duk abin da kuka yi a duniya ai kwana ɗaya ne
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا wa yas'alunaka 'anil jibali ana tambayar ka ya Muhammadu ranar tashin kiyama din nan duwatsu da koramu da koguna da ra- ramuka da suke saharan nan ya za a yi da su ubangiji yana cin haƙuyin sifa rabbi nasa ubangiji na yake yana gusar da su gusarwa duka zai shafe su wa'annan duwatsu da ƙwaramu da menene ramuka duk da tu- tu- tuddai duk dai zai yi su daidai a shim- a shimfiɗa ƙasa kamar ka shimfiɗa wato fu- shabi shimfiɗa na zama daidai wa daida
فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا wato Allah ubangiji mai da ta shimfiɗa madaidaici wato fa yazaruha qa'an saffafan la tara fiha iwajan wala amta babu ku- ku- ku- babu rami a ciki babu kuma tudu ba dutse ba wani abun duk dai abun daidai dai Allah ubangiji mai da duniyan nan duk gaba ɗaya ba za ka ga itaciya tana tsaye ko kuma wani dutse a a duk dai Allah ya shimfiɗa su ya share su kuma ya shimfiɗa kasar daidai kamar wato kamar shimfiɗa ɗaya ko kuma dai abun shafi abun shimfiɗa ɗaya
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له wancan ranar wato za ka ga mutane duk suna bin mai kira babu wani karkata zuwa gare shi daga gare shi وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا wato ru- mu- muryoyi duk sun khudu'u wato sun sun sun sun- sun saukar da kai ga Allah tabarak daga girmar Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da take ji sai dai takun kafu kafafu ana ana tafiya kan hanya zuwa sirati to shine dai zaka ji takun kafafu ne amma babu murya na mutum ko abun nan
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
yau ma izin la tanfa'u shafa'atu a wancan rana ceto ga wani mutum ba za ta yi amfani ba sai dai wanda Allah ubangiji ar-rahman shine ya bada izini ya ba shi izini yayi ceto da kuma ga wanda aka ce masa ka yi mishi ceto wa radiya lahu qawla kuma kuma ya yarda da ya yarda masa da zancen sa wanda dai aka yarda da abin da yake faɗa shine mai gaskiya kenan يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما shi Allah Ubangiji masani ne daga abin da yake gabansu da abin da yake bayansu, duk abin da ya faru da, da abin da zai faru da abin da ana cikinsa duk Allah na sane da shi wala yuhituna bihi ilma mutane ko ba za su san komai daga ilmi ba za su wato ilimin su ba zai kewaye duk wani abu daga cikin ilimin shi ba ma'ana dai komai abin da za su sani kaɗan ne daga cikin sanin ubangiji abin da shi ya ba su izini su sani shine kaɗai iyakar sanin su
وعنت الوجوه للحي القيوم
fuskoki duka sun yi sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala raye wato mai iko madawwami kuma tsayayye ga komai da komai
وقد خاب من حمل ظلما amma ya yi wato ya yi rashi mutumin da ya je da zalunci mutumin da ya je da zaluncin kansa zalunci dai wato cin haƙƙin wani ma zalunci ne ka takaita wajen ibada ka rage abinda ƙarfin kai na yin ba za ka iya yi ba shi ma zalunci ne da kanka to amma zalunci abinda ake nufi shi ne ka ci haƙƙin wani amma kuma zaluncin hakika shine mutum ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ya mutu akan sabo to shi wannan gaskiya yayi zalunci
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات mutumin da ya kasance yana aikata ayyuka masu kyau وهو مؤمن كما يموت بس إيماني هذا متمن لا إيماني كما يموت كان إيماني سنن كما يزايا كان أبو ده يزو cikin القرآن نا أمرني الله فلا يخاف ظلما ولا هضما ba zai yi tsoron cewa za a zalunce shi ba ko kuma a rage masa wani abu na haƙƙinsa ba za a bashi duk abin da ya aikata kuma a ƙara masa nan nan ka masa shi
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا هكذا من سوكر دولنا للتافي wanda muka baka ya zo maka bayan Musa da Isa wanda ya kunshi abinda at-Taura bata kunsa ba linjila ba ta kunsa ba ɗin nan mun saukar maka shi a bisa harshen larabci bayyananne wa sarrafna fihi min alwa'idi kuma kuma mun bayyana nau'i nau'i iri iri daban-daban na wato uquwa akan laifi a cikin rayuwar duniya la'allahum yattaqun saboda su ji tsoro haka alqur'ani ya sauka da harshen larabci kuma ya kunshi duk abinda Allah yana so ya ce a yi shi da kuma duk abin da Allah ba so ya ce a bari haka annabi ya zo da shi kuma ya bayyana shi ba a rage komai ba ba a ɓoye komai ba ai an saukar maka wannan littafi ne saboda su ji tsoron Allah su samu wato kyakkyawan sakamakonsa aw yuhdithu lahum dhikra ko kuma dai tunatar musu da Allah
fata'ala Allahu al-maliku al-haqq ta'ala Allahu al-maliku al-haq Allah ubangiji sarki na sarkin gaskiya shi ya ɗaukaka fata'ala Allah Allah ya ɗaukaka shi ne sarki shi ne kuma gaskiya.
ولا تحجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da alqur'ani yana sauka jibril yana sauka da shi in jibril ya karanta harafi sai shi ma ya karanta tare da shi in ya karanta aya sai tare ya karanta ta tare da shi ubangiji ya saukar a cikin wata sura yana ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana a can suratul qiyama ba haka yake ce ba to haka nan Allah ubangiji ya sanya ya bayyana halin annabi saboda haka Allah ya sauwaƙe masa cewa ka bari ka saurari mala'ika ya karanta ya karanta ya kare mu za mu riƙe maka shi a zo a zuƙaci a ƙirjinka shi mala'ika ya yi shiru kai kuma sai ka fara karanta shi za ka karanta shi yadda ya sauka da shi za a karka ji tsoron komai wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu
وقل رب زدني علما kuma ka roƙi Allah ya ƙara maka ilimi haka kuwa ana buƙatar duk mutum kullum menene ne Allah ya baka na ilimi ka ce rabbi zidni ilma wato ka roki Allah ya ƙara maka sani ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم بأن الله لكي آدم عليه السلام أتيه الجنة يا دو مسا alƙawarin cewa duk abin da kake nema a duniya wato duk abin da kake nema a rayuwanka za mu yi maka abinci ne abin sha ne kuma ba yunwa ba rashin lafiya ba gajiya ba zafi ba kishirwa ba kaza ba kaza kana cikin jin daɗi a cikin wannan wuri amma fa duk abin da kana gani a cikin wannan wato gida na aljanna kana iya amfani da shi banda wannan itaciya kar ka taɓa ta to bayan adam ya karɓi wannan wurin allah iblis ya zo masa yake masa kai adam bari in nuna maka wani abu da baka sani ba ai akwai itaciya ana ce mata na dawwama in ka ci ta ba za ka mutu ba kuma za ka samu mulki wanda yake baya tsufa baya karewa har abada kai da zuri'arka kuna cikin nema to banda sharrin iblis shi yayi mana amma ya ce adam alayhi salam shi ya kamata ya ci
فنسي ولم نجد له عزما saboda haka an ce ma ƴaƴansa insan wato an ce masa insan an ce ma ƴaƴansa kuma nas wato daga mantuwa mai mantuwa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى wato Allah ubangiji anan yana bayyana cewa shi Adam salam Allah ya ɗaukaka shi, shi ne farkon halitta, aka halicci wato matan shi daga jikin shi, kuma Allah Ubangiji ya halicce shi a cikin aljanna, ba wahala, ba wani taklifi, ba wata ibadan da zai yi ban da godiya, yana cikin wannan, kuma da ya halicce shi ya ce mala'iku duk su bi shi, su yi mishi sujada. duk sun yi sujada ban da shaidan iblis shi ne yaƙi yin sujada Allah ya ce faƙulna ya adamu فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فقلنا يا آدم سيمك يا آدم يا آدم إن هذا ونن ون يجي سجدة إنن duk mala'ikuna sun yi sujada shi yaƙi ɗin nan, ka sani fa a duhun laka wani zauje, shi maƙiyi ne gare ka kai da matanka dama na halicce shi in gwada mishi biyayya in ya gaza kuma a nan zan sanya tsakaninka da shi wato biyayya da gaba, saboda in ga yaya ƙarfin imaninka kai ma shi kuma in ga yadda za a tozarta shi gudun ɓannan da yake yi a duniya.
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى kada fa ka yarda ya fitar da ku daga cikin aljanna ka sha wahala kai da iyalanka masu kai da matarka da kuma 'ya'yanku
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى na lamince maka mintin kana cikin aljannan nan ba yin wanda za ka ji ta ba kuma wani tsirshi da za ta same ka komai nasa a shirye yake
وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى kuma babu kishirwa da zai same ka a cikinta babu wani zafi da zai dame ka a cikinta
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى قال يا آدم سا- شيطان wato ya yi mishi magana a zuciyarsa ƙala ya adamu ya adam hal dulluka ala shajarati kulli ko nuna maka shai- wato itaciyar dawwama a cikin wannan wannan aljanna wa mulkin la yabla da kuma mulkin da mallaka mulkin da ba zai ba zai gushe ba ce masa i ka nuna mini sai ya nuna masa wannan itaciya wanda Allah ya hana mishi cinsa
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فأكلا منها sai suka ci da suka ci daga ƴaƴan wannan ita ganyen wannan itaciya wasu kuma sun ce daga ƴaƴanta to amma daga ganyenta ne fa badat lahuma sawatuhuma anan sai al'aurar su ta bayyana wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil janna sai suka suka fara yanke itatuwan abun nan ganyen wannan ita waɗannan itatuwa na aljanna suna rufe al'aurar su da shi bayan wato suka ci Allah Ubangiji ya ɗebe musu suturan da ya ba su. Adamu alaihi salam ya saba ma Ubangijinsa saboda haka ya karkata.
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى To, daga baya sai Allah Ubangiji ya ɗaukaka shi ya zaɓe shi a kan sauran halitta. wato fataba alai ya tuba ya ilhamtar da shi tauba sai ya tuba fataba alai sai Allah ubangiji ya karbi tubarsa wa hada kuma ya shiryar da shi hanya na nadama na koma ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya shiryar da shi ya tuba kuma Allah ya karbi tubansa ya dawo da shi matsayinsa na da
قال اهبطا منها جميعا Allah ya ce to dukanku gaba daya ko da maciji da shaidan duk ku sauka daga aljanna adam da hawa da shaidan da maciji da zai sauran abin da yake cikin aljanna to ku sauka ƙasa shi ne dace da ku tunda kuna iya yin sabo to a can ƙasa ita ce wurin sabo ku je ku saba a can بعضكم لبعض عدو ku sauka a ƙasa sashen ku ya ci gaba da gaba da sashe فإما ياتينكم مني هدى in kuma wata shari'a ta zo muku daga gare ni to sai ku shiryu فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى wanda ya bi shiriya na wanda na saukar wato a ta hanyar annabawa na da manzanni na to ba zai bata ba kuma ba zai rashi ba ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى to mutumin da ya araba an zikiri mutumin da ya kawar da kai gabin ambato na gabin abin da ya zo cikin littattafai na fa inna lahu ma'ishatan banka mun shirya masa rayuwa mai kunci a rayuwarsa ta duniya sai ya sha wahala wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama kuma za mu tara shi da da abokansa gobe a lahira makafo ne baya gani
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا sai ce ya ubangiji me yasa ka ta- ka tara ni yau a cikin waɗannan mutane makafo ka tada ni makafo alhali ko ina ina da ido a duniya ina gani ina komai da komai قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى qala kadhalika atatta ayatuna ya ce masa haka kana gani amma ayoyinmu da suka zo maka suka zo maka ka makance da barin ganin su baka baka baka baka rayu cikin su ba baka bi su baka yi aiki da su ba wa kadhalika al-yawma tunsa haka nan yau za a barka a cikin wannan makanta ba za a taimaka ka da komai wato wannan duk ana nufin kowane ɗan adam fa gaba ɗayansa ba adam shi kaɗai ba sai na adam ba ne
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه wa kazalika najzi man asrafa haka za mu saka mutumin da ya ƙetare hanya a rayuwarsa ta duniya bai bi umarnin Allah ba man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi bai yi imani kuma wato bai yi aiki da abin da ya ayoyin alqur'ani ko littafin da Allah ya saukar masa sun kunsa ba wal azabul akhirati ashaddu wa abqa azabar lahira ko shine mafi tsanani kuma shine madawwami
أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم يهد لهم شن بيشير رسوبا كم أهلكنا قبلهم من القرون الأمون ومهلك من هلك الدسو أتنقبان سو يمشون في مساكن سنة في أتن قرورو سو وإن باقوا قوة أتكي سيدي قرورو واتو قارو دا دا قرورو ديرو تسو مه.
إن في ذلك لآيات لأولي النهى da kwai cikin abin da wato waɗannan suka bari a baya ɗin nan aya abin lura ga masu hankali duk mai hankali ya idan ya ga abin da ya sami waɗancan mutane zai san cewa shi ma in ya aikata irin abin da suka aikata to abin da ya same su zai same shi sai sai ya yi hankali ya bi ka'ida
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك دبا domin wata kalma ne ta riga a wurin ubangijinka azabar ba za ta sauko musu ba sai lokacin ta yayi ba lakana lizaman wa ajalun musamma فاصبر على ما يقولون to kai hakuri ya Muhammad ga abin da suke faɗa in kana da azaba wai to ya sauko mana wannan in Allah ya yi maka alƙawari da wani abu ya same mu yanzu kai hakuri kan abin da suke gaya maka وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها kuma ka yi tasbihi ga ubangijinka gabanin fitowar rana da kuma sa- abin nan faduwarta ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى to wannan ya nuna cewa idan kana zikiri safiya da yamma to Allah ubangiji zai gusar da duk wani abin da yana damunka muddin dai kana kula da waɗannan lokuta da Allah ubangiji ya ambata a nan wato safe da yamma wato eh, haka nan kuma sa'o'in dare lokacin da mutane suna bacci kana tashi kana ambaton Allah kana zikiri kana tasbihi kana takbiri kana tahmidi to lalle da kuma lokacin da rana za ta faɗi safiya da yamma to lalle Allah Ubangiji zai zaunar da kai kuma a gobe a zahira a inda za ka yarda za ka ji daɗin shi kuma za ka yarda da shi ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا
wato a Allah Ubangiji a nan yana cewa za ta muddanna ainihinka karka kada ka kalli wato karka miƙe idanunka suna kallar abin da ai amungiyar musu da daɗi da shi wato wasu mutane wasu wa- wa- wato abokai abokan zama a duniya da wato wasu mutane wato masu ma- ma- mawadata minhum daga cikin kafirai zaharatul hayatid dunya wato da- abun daɗi ne abun kyalkyali ne na na rayuwar duniya linaftinahum fi saboda mu fitine su a ciki ne muka yi musu ورزق ربك خير وأبقى abin da Allah ya arzuta ka da shi shi ya fi alheri kuma shi ne ya fi dawama وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها ka umurci iyaye- iya- iyalinka da sallah da kuma kai kanka ka aikata ta kuma ka jure akan yinta kai hakuri akan ta لا نسألك رزقا نحن نرزقك ba za mu tambaye ka wato ba za mu kallafa maka shiryawa kanka arziki ba mu ne za mu arzuta ka والعاقبة للتقوى kuma makoma mafi kyau ga masu masu jin tsoron Allah ne ba wani abu ba. ba abinda bai tabbatar maka da kyakkyawan makoma sai dai tsoron Allah da kuma bin sa وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه shin me yasa ba zai zo mana da wata mu'jiza daga ubangijinsa ba idan su kafirai haka suna cewa أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى wa awalam yatihim bayyinatu ma fi suhufil shin bai zo musu da labarin abin da ya zo cikin littattafan da suka wuce a ga al'ummu da wannan a- ayoyi sun zo musu ai aya in ta zo ba za ta bar kowa ba kuma bayan ta dai babu mutumin nan ya zama babu wannan daya na biyu kuma wato ba a san waɗanda za su haifa ba waɗanda za su haifa ɗin watakila su za su tuba ba an- ba ana nufin Allah ne bai sani ba a'a Allah ya sani ya san ya sani amma mutane ba su sani ba saboda haka ana jinkirta wa'annan har su haifi ‘ya'yansu watakila su tuba haka annabi lokacin da ya tafi wato ta'if haka Allah Ubangiji ya aiko masa wato mala'ika jibrilu da mala'ikar duwatsu akan ya halakar da su ya roƙi ubangiji ya bari watakila ya fitar wasu daga cikinsu waɗanda za su bauta ma Allah shi yasa dai jinkirta musu azabar
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أنا أهلكناهم دا أشياء من هلكت دسو بعذاب دوت عذاب من قبل جبان زوى النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا ربنا ذا سنك يا أبنجي لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ليس بك أيكو من دواني من زوم بآيوينك تعدد شيء من قبل أن نزل ونخزى تنبى مكاسقنت با أكون يتامو با
قل كل متربص فتربصوا to kowa kowa a cikin mutane masu jira ne abin da zai faru a kansu kuma ku jira فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى za ku gane su wane ne masu hanya madaidaici waɗanda sun bi hanya madaidaici a rayuwarsu da kuma waɗanda Allah ya shirya da su za ku gane su daga waɗanda sun ɓata irin ku kenan
yana tambayan hukunci ko kuma bambanci tsakanin tafwidi a cikin sifofin Allah mai da waɗannan ma'anoni na sifofin Allah na hannu da fuska wanda ahlus suna suke da shi da kuma bambanci da na ibn taymiya akwai bambanci a kai
to bisa gaskiya aqidar ahlus sunna da kuma aqidar mu'tazila ده أكيدر أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تابا بنتا معتزلاوة sun soke dukkan sifofin Allah waɗanda sun zo akwai ishtiraki cikinsu da sifofi irin na mutane halitta duk wata sifar da ta zo da irin kamar fuska hannu ko kuma ƙadam ko ƙafa ko saf to irin waɗannan da ya zo cikin ƙur'ani nan duk a gunsu ba haka suke ba su dai sun ƙaryata waɗannan ba ba wai sun fawa ba bane a sun ƙaryata zahirin ba to sai su ce ai ya zai halitta wani abu ne zai ce masa kaza ya halitta wani abu ya zama yi kaza ahlu sunna sun ɗauka cewa wa'annan sifofin da suka zo da irin wannan za a fawa ba su menene za a fawa ba su ka yi ƙudurin cewa waɗannan sifofi haƙiƙa zahirinsu ba karɓe ba ne ba da shi za a yi aiki ba amma suna da ma'ana a wurin Allah mun tabbatar da su mun imani da su a bisa ma'anansu a wurin Allah yanda Allah ya ɗauke su haka mu kuma mun ƙudure su yanda Allah ya ɗauke su ɗin kayaya ma mu yi imani da shi ko da shi ke mun san gaibi ba mun san dai Allah ya saukar da su kuma akwai ma'anansu saboda mun yarda duk sifofin Allah gaskiya ne kadimai ne Allah yana nan tare da sifofin shi da sunayen shi ta yanda bai halitti mutane ba misali alkhaliqu mahalicci to ai wannan ya nuna cewa ya halicci mutane sai ya samu sunan alkhaliqu ko ba ka ba to Allah alkhaliqu sun bai halicci kowa da kowa ba to saboda haka in ka ce Allah mawadaci ne ba wai da dukiya ne za ya zama mawadaci ba mu mutane mun ce wa ne mawadaci gani to muna nufin yana da dukiya ko to Allah ko gani bi zatihi to wannan shine malaman sunna ahlus sunna sun ce imani da waɗannan sifa as-sifat wato sifofi waɗannan al-mutashabihat tunda Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un وهو السميع البصير ashe babu abin da ya kamaci Allah saboda duk siffan da ta zo a Qur'ani zahirinta ya kamaci sifa na mutane ko na halitta to zahirin nan ba abun ba ana ba a bukace shi ba a bukatan sa ba shi ake nufi ba zahirin nan amma wannan siffa lalle tana da ma'ana a wurin Allah kuma mun yi imani da wannan ma'ana wanda yana wurin Allah kuma fassara shi kuwa mun fawada shi ga Allah shine da ikonsa yana riƙe da shi wannan mazhaba ce na dukkan wato ahlus sunnati wal jama'a tun daga fara farin Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da Sufyan al-Thawri da Sufyan bin Uyayna ta izuwa dai har izuwa ƙarshe sahaban annabi ma haka an yi imani da wannan ba a shakkansa wannan tafwidi imani tare da tafwidi tare da kuma tanzihi daga abin da muke fahimta na zahirin su wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa to wannan aqida kuwa ita ce aqidar mutantan ma imam al-ash'ari bai tashi ba tun zamanin kakansa abdullah bin qais al-ash'ari ma wannan ita ce aqidar da musulmi suke kanta ko an gane abin da nake nufi to a ciki fa baka karyata abin da ya zo kamar Allah ya ce shi sami'ul basir ko al-qudrat wal irada wal ilm wal hayat wal sam wal basar to duk waɗannan Allah yana da su ai da tusna la aini ko aha innani ma'akum asma'u wa ara duk waɗannan ayoyi ne akwai mutashabiha da ce amma duk muna imani zahirin su in an ce ubangiji yace yana da hannu to ai hannun shi ba irin namu bane namu din halitta ne fata nama jijiyoyi gashi jini ko ba haka ba da ruwa wannan shine abin da muke da shi to Allah ko hannun shi ba haka take ba amma mun yi imani yanda ya faɗa yana da hannu amma dai ba za mu fassara ta da wannan zahiri ba amma mun yi imani cewa tana da ma'ana sosai a wurin Allah kuma wannan ma'anan da yana wurin Allah mun yi imani da shi ba ma kokontanta kokontansa an gane to ibn taymiya shi kuma a nashi abin da ya zo zahirinsa ɗin ya yarda da zahirin ko mai zai faru dai abin da Allah ya faɗa ɗin shi kenan shi ya yarda da shi yanda hannu yanda ya faɗe ta wato ba zai shiga dai a cikin cewa a hannu irin naka ko irin nawa ko irin a'a shi dai hannu Allah yana da hannu kuma mu dai tun da hannu ba mu santa ba sai wannan to Allah ma yana da irin wannan ne amma nashi ne zuwa ƙarshe wannan ra'ayi ibn taymiya to kaga malami ne ibn taymiya ba jahili bane duk wanda yace ibn taymiya ba malami ba bai san shi ba malami ne to amma ai wani lokaci kai kana malanta ka sai Allah ya makantar da kai ga wasu abubuwa shi yasa ya fada cikin abin da ya saba ma dukkan al'umma mu dai ba mu da bakin mu zage shi ko mu aibata shi shi yayi zage ya yi duk abin da ya abin da ya ga dama ya yi maganar auliya'u shaitan wa auliya'u rahman ya rubuta littafi ma aka wannan ya raba to amma in ka duba kuma kaga wasu suna sukan sufaye akan me akan fana'i akan wahda akan kaza ibn taymiyyah ya rubuta littafi akan waɗannan abubuwa kuma ya bayyana cewa wahda na gaskiya ma akwai ta kuma duk da abin da ana al'ubudiyya a cikin littafin shi al'ubudiyya ka karanta za ka ya tabbatar da walicci ya tabbatar da waliyai ya tabbatar da infana'i da baqa'i duka ya bayyana su to ba za ka ce jahili ba kuma malamin hadisi ne ya san duk abin da ya zo cikin hadisi sahihi da abin sai dai yana da ra'ayi ra'ayin shi nan in ya hau ya zauna kan shi to ba mu isa ya saukar da shi shi yasa Allah kaddara masa bala'i muna fata dai watakila tun da yake na daga al'umma annabi muna so duk al'umma annabi su shiga aljanna watakila shi ma sai a sa shi aljanna Allah ya gafarta masa menene yasa don an kama shi an hukunta shi an sa shi kurkuku ya mutu ma a cikin kurkuku bai taba fita ba to wannan bala'in da ya same shi duniya watakila saboda Allah ya yafe masa ya gafarta masa gobe kuma ya sa shi rahamarsa mu dai mu sanin mu ban da iblis zai ba wanda zai dawama shi sai dai waɗanda sun bi shi wato na ciki nasa kafarai waɗanda sun mutu kan shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi yasa ahlus sunna ba sa yanke hukunci akan wani mutum don sabon da yake yi ya ce a wannan dan uta ne ba a faɗin haka dan uta ai tukuna baka je lahira ka ganshi ka ganshi an sa shi ba sai dai aikin nan ba mai yin ta sai dai dan ota to amma shi fa in ka binciken ga shi ya yi ta da gangan ko ya yi ta ko bai yi ta duk abubuwan shubuhat akwai su wadanda za su hana ka ka shiga zagin mutane to sifofi dai kamar yadda na faɗa ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah waɗanda sun zo a cikin su akwai mutashabihat irin wannan mutashabihat din zamu kore zahirin su zamu ce zahirin su ghairu murad zamu yi imani da ma'anar su na inna na na ƙasa wanda dai mun sani a wurin Allah din nan ma'ana na aini muna imani da shi kuma mun yarda cewa wannan ma'anan da ina wurin Allah ba baya nufin waɗannan wannan zahiri wanda yake ba shi da kyau ba ko an gane wato hudus mm to wannan kuma na cewa mata ya zuwa na qul lillahi sifa kama yalik to Allah dai yana da sifofi ba a ce Allah ba shi da sifofi kamar yadda mu'tazila suke faɗa Allah yana da sunaye yana da kuma sifofi kuma muna imani da su
wannan na tambayan hukuncin rike baiwa ko kwarkwara a musulunci.
To wannan ai Ubangiji ya faɗa a cikin a cikin Qur'ani. Na ɗaya dai wato yace allazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Haka ya faɗa ba. To a nan Allah ya halatta wato riƙo ƙwarƙwara ko kuma sirriya yadda ya zo a cikin Qur'ani. Sai dai kafin ka yi yarda cewa wannan sirriya sai ka tabbatar baiwa ce kuma ta shiga hannunka ta hanyar wanda ya mallake ta ba ta hanyar iyaye ba to ka gane wannan wannan ita ce ka'ida ba iyayenta za su yarda amma mamallakin su shine zai tabbatar wannan fa baiwa ne ba ɗan fata ba ka gane ba to mutane sun zo sun hada akwai lokacin da maulana شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ياسر رضي الله عنه يأجي مصر أكي تارو da aka yi taro aka kawo batun cewa haramcin wato bayi bashi wa a ce akwai bayi ya tashi ya tsaya a cikinsu duk malaman duniya sun taru a lokacin zamanin jamal abdul nasir ya yi mamaki ya ce ai da mamaki a ce taro irin wannan zai manta da aya a cikin ƙur'ani a fili ya shafe ta ya zai ce a babu hukuncin nan to ya za a yi da wallazin hum li furujihim hafizun illa ala aw ma malakat ayman ya za a yi da ita za a cire ta da qur'ani ko a ce babu to shugaban da ta zo ma wasu malamai ubangiji a wani wuri yana faɗa cewa ina azr lana min al-ayat min surat surat muhammad حتى قبل حتى إذا أسقنتم شدوا الوساء ها ما تريد الذين كفروا صدوا عن سبيل الله اضل عنهم يا والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما انزل على محمد هو الحق من القرآن سيئة أصلح باله ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا فإذا لقيتم بس الحق. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب آه.
حتى اذا صدوا يشد الله صحيح من فإما منا بعد ما فداء فولن آية إتش تايمس شبهة وأن آية أنا إذا لقيتم فإ- حتى إذا لقيتم ها فإذا لقيتم الذين كانوا شدوا الوثاق إذا كن جمو da kafurai to eh, bayan idan kun karkashe wasu to lalle ku daddaure su ku zo ku maido- ku maido su baya fa shudda fa imma mannan ba'du idan kun maida su baya fa imma mannan ba'du daga baya ko ku ku yanta su ku yi musu eh, wato ku ba su yancin su da yardan ku ko kuma ku karbi fansa ko ba haka ba to ah, hatta tada al-harb awzaraha har sai lokacin da yaki ya tsaya tsakaninku da kafirai to wasu mutane sun dauka ai tun da yaƙi yanzu babu a tsakaninmu da kafirai ai shi kenan bayi bauta babu shi to na yarda bauta haka ɗin babu shi menene abin da ya mai da bauta don babu yaƙi babu kuma a tsakaninmu da su to amma waɗanda sun zama bayi a da ba abin da ya same su suna nan bayin su sai dai wanda an ƴanta shi kamar yadda nan a ƙasar mu wasu mutane su su ƴanta eh, masa eh, ƴarsu a ƴanta ta kuma su ɗauka su bayar to wannan haramun ne ba ba halatta ba wanda an ƴanta shi ya zama yana da ƴanci ah, yana da ƴanci akwai wani ɗan uwa ya kashe mutum to da aka ce sai ya- ya ƴanta bawa ya je wani gari sosai a nan ƙas- Najeriya ya samu bawa ya saye shi ya yanta shi yarinya bai samu bawa namiji ba don da ya tambaye ni nace ka nemi namiji don ka ka nemi yarinya to in ka ba yarinya za su za su bautar da ita ko ta so ko ta ki sai ce mini to ya je bai samu ne ba ya sayi yarinya kuma ya yanta ta a gaban mutane da shaidu da komai daga baya ya ji labari cewa ai an ba wani ya ɗauke ta baiwa ikin yi to yanzu wannan yanta da ya yi ya yi ko sai ya nemi wani daban na ce ai ya yi kai naka ka yi sabo kuma nasu daban ne ba abin da zai shafe ka a cikin wannan saboda haka shi babin bauta ɗin nan lalle manzo Allah yana so a rage bayi kar a yawaita su a cikin tarayya kamar yadda da an sani amma hukuncin da ya tabbata bature ba zai zo ya shafe ba don muna magana da wani yake mini ai turawa sun yantar da bayi duk gaba na ce to ai turawa ba su da ikon su kankare ayar da Allah ya saukar duk hukuncin da Allah ya kawo bature ba su da ikon ya shafe kamar yadda dokanta ma ba iya shafewa balle shi ya shafe ya shafe wato ya shafe wato a hukuncin Allah cikin Qur'ani ba shi wa sai dai yin wannan abu akwai hatsari a ciki na cewa sai ka tabbatar na ɗaya wannan bawa ne na biyu kuma ka tabbatar cewa yana da mamallaki sai ka kamar na uku mamallakin shine ya sayar waɗannan abubuwa guda uku akwai su halal ne in waɗannan abubuwa guda uku babu su to abun ba halal ba ne آه، ما شاء الله